إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau gashi dai muna 25 ga wata na safar hijira shekara 1440 daidai wanda ya dace da uku ga wata na goma sha ɗaya shekara 2018 Allah mana mafaka yan wade kamar yadda aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka suna mana musa buta
to malami tambaya na farko yake cewa wai ya san a mai bayani kan zakka ta kayan gona
to magana zakka ta kayan gona mun sha bayanin shi a wannan kwanaki ganin illa lokaci ne na abin da muna cikin kaka an wada cewa a shara'ance annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu zakka cikin kayan gona sai sun kai wusuki biyar wusuki biyar shine ake cewa lisan dukkan wusuki guda iya yawan sa'i sattin sa'i sattin so biyar jikin zai kama kenan ɗari uku ke shi sa'i ɗari uku to daga nan wasu ka samu su ce tiya ɗari uku duk da an ka inda za ka zo ka aikace a aikata ka auna ka gani sa'i bai kai tiya ba an ga ɗauko muddi hudu ka zuba ko da tiya da ya ta cika sanar da sa'i da muka yi kina misali kimanin tiya ɗari biyu da arba'in in kuma sa'i na ɗari uku daga nan zakka take kamawa kenan a haka mutum yadda wasu ke ɗauka kurin mutum kayan gona ko tiya ɗaya ya raba gida goma ko da ya yi hannu goma ya bada hannu hannu ɗaya wannan ba gaskiya ba ne ba ba ɗora ma annabi babu zakka sai in ya kai wusukin wannan kenan ko da misali ka tiya ɗari biyu to zakka ba ta kama gaba kuma ba a gama a ce wake tiya ɗari dawa tiya ɗari da hamsin wane ne a rangama a wake daban dawa daban hatsi daban kowane sai in ya kai yawan mun ka misali ya kan yi ka yi misali wake tiya ɗari biyu hatsi tiya ɗari biyu dawa tiya ɗari biyu misali gujiya ɗari biyu amma kowane bai kai nisabi ba to anan zakka shari'a ba ta ɗora maka ba zakka to sai dai mutum iya san iya neman alkhairi iya sadaka neman lada amma ba lai kai sadaka abin da ka so gaba amma a ce an ɗora maka wani adadi ko ɗaya cikin goma wannan ba shari'a ta ba musulunci ba nabi ɗauka bai cikin shari'a sai in ya kai nisaba kenan a gane da kyau idan bai kai wannan yawan yawan misali bai kai ba tiya ɗari biyu da arba'in to ba zakka ba ce ba amma ka ba da ba ta kalahi amma sadaka ce amma wani ba zai ɗora maka ba ya ce sai ka kawo zakka in dai ba ya kai ba tiya arba'in. kuma kowanne zaman kanshi yake ba gama hatsi da dawa da kaza ko shinkawa kowanne sai in ya kai za a bada ɗaya cikin goma in ya kai nisabin abin da ake badawa ɗaya cikin goma za a raba gida goma tiya goma a ware ɗaya bahu goma a ware ɗaya dame goma a ware ɗaya shi dai za a raba in noma ne na bilis ruwan sama idan noma ne na ruwan tabki wani ake ban ruwa ko da da inji ne da famfo ne to wannan shi kuma za a raba gida 20 a bada daya ko a dauko a raba gida goma misali aka bada misali tiya 100 aka bada tiya goma in na noman rani ne ya bada tiya biyar haka sai yake ina wata an gane bismillah to to mai tambaya na biyu yake cewa ya san a mai bayani kan addu'a ta bayan alwala
addu'a bayan alwala yawan addu'a iri biyu ce akwai addu'ar da manzana sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya karanta ta za a buɗe mishi ƙohoyin aljanna guda takwas sai ya zaba ita ce kamar haka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan shine za a buɗe ƙohoyin guda takwas sai ya zaba akwai wanda manzana yake cewa idan wanda ya alula ya karanta ta za a ɗauke ta a rihe cikin wani abin rihewa ba ƙara bude ta sai gobe kiyama a kan mizani ita kuma bayan ƙari arwalai shi ma za ta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan sune zan maimaita subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan sune addu'o'in arwala da ake
to sai wannan yake so a mai bayani kan wai tauhidi kala nawa ne
ɗan uwa tauhidi asali tauhidi na rububiya da na uluhiya malamai sun yi bayanan cikin littafansu sun kawo tauhidin asma wa sifat tauhidin rububiya shine tauhidin aiki mana Allah shine mahalicci mai mulki mai kudura mai kada abubuwa na abu na Allah ka san Allah shi kaza yayi kaza yake da ikon rage da tasarrufi kan komi shine tsarin rubiya a ga masa Allah shi ya sama yayi kasa yayi rana yayi wata yayi hika yayi wani abubuwan to kuma daga nan sanin muhallicin wa'annan ababe kai ma kana cikin halittun wannan da Allah shi yayi su ta cikin a tattara daga nan tunda wannan muhallicin guda ne to don haka shi kadai yake da haƙƙin ba na abauta mishi shi tawhidin uluhiyya kenan a kaɗe yadda ka kaɗe ta Allah ba mai halittawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai arzitawa sai Allah komi Allah Allah shi komi inda ka san Allah bai tarayya da kowa ba cikin halitta komi to haka kuma ka yarda wajen bauta ba mai haƙƙin bauta an ba shi ba shin tauhidin uluhiyya kaɗe ta Allah kenan da bauta ɓangaren ibada ba a bauta ma kowa ba amma duk abin da ke na ibada ne yan wasu na tsammanin aka ce ibada ya sallah ko azumi ko kazaka ko kazu rukuyi ko sujada duk abin da yake haƙƙin Allah ne ba a ma kowa sai Allah misali abin da yawa nan ba a kiran kowa sai Allah kana cikin matsala baka kiran ko aljani ko mala'ika ko na annab kun sai Allah kun ba a kiran kowa a shiga halin matsatsi sai Allah shine ya dace mutum san dan zaga mutum musulmi ne iya sallah iya azumi ya shiga matsala sai a bashi na wurdi na kiran ruhanai to haita ruhanai su ba aljanu su wai aljanu ne musulmi mun sha mun sha bayan wa a tauhidi ko ka kira malaka jibril akan ne matsayi ko akan matsayi malaka kira malaka jibril ka bauta mun Allah shirka ce kai Allah ya Allah ya saka wuta ba a kiran jibril shi ma bawa ne na Allah bai bale sar malaiku ha kenan he mutane dole mu neman tsira gobe kiyama sai san da cewa ba duk abu na bauta ne ba amma kowa misali ba a kiran kowa wajen neman alkhairi ko kare sharri komi Allah ne ke badawa shi ke hanawa shi ke kaza kasance kuma ba a dogara ba a kiran shi cikin halin neman biyan bukata ka kira wani Allah ko mutum duk darajar shi ko aljani ko mala'ika ba a kiran kowa sai Allah shi tauhidul uluhiyya kenan kada ta Allah da ibada dumin neman tsira dole san haka nan me tauhidul asma wa sifat cewa tawhidin kada Allah da sunayen shi siffofin shi sunan Allah siffa Allah ba mai su Allah bai tare da kuwa cikin misali Allah ta sami albasir duk abin da ke na Allah ne shi kadai ne bai babu wani mai irin shi wala mai kullu kufuwan ahad ba mai irin laysa kamil da shi laysa kamil da shi huwa samil basir Allah laysa kamil da shi ba na abin da kama da Allah kenan Allah komun shi siffar shi bai tare da kowa wannan shine tauhidin duk da wasu na ƙara da abu ne wani abu da abu lalace zamani ka ababan misali suna kawo ƙarin tauhidin risala shine ba kowa san shi ba ba kowa na baje kashi ba mai yan washe muhimmancin tauhidin risala ko da baka san shi a rubuce ba ka san da matsayin shi mai tauhidin risala lokacin sauran annabawa kaga misali ga annabi Musa ga annabi Harun ga annabi Ibrahim ga annabi Isma'il ga annabi Ishaq ka gani ga ga annabi ga annabi Zakariya ga annabi Isa ga annabi Yahya su ne makarshe annabawa annabawa banu Isra'il a zamani guda ga annaba a lokaci guda a wuri guda kuma annaba manzannin Allah amma mu namu annabi sallallahu alaihi wasallama kaga shi kadai ne bai tarayya da kowa ba idan ka yarda ka ba wani matsayin shi shi ma Allah mai saƙo kaga anan ba ka tauhidin risala kaga manzan Allah da wani kuma imaninka ya gushe don kada ako Allah ma wani saƙo bayan manzan da Allah ya ku wani shine hadarin kaka yarda da wani ya ka saƙo daga wajen Allah in ba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne to kaga in wani rishin sanin tauhidi wannan tauhidin risala shi ka ga a yau musulmi rishin sanin karatun tauhidi sai yarda wani ya zo ko wata ta zo tsakar dare ko tsakar rana ta ce aina ta gaba manzan Allah ya ba ta kaza ta kawo muku wani ma ce gaba ɗaya ma ya ga Allah ga saƙo ya ka daga Allah kuma ga musulmi ana cinturin do ana zuwa ana amsa wannan abin da ya kawo ko ce ruwa iko Allah ne ko ƙasa iko Allah kuma gani ikon Allah zai ka ga abin ana zuwa tururuku musulmi ne ko ga wani Allah mai saƙo zuwa gare ku to anan inda mutum iya da imani ya san karatu ya san addini ka imanin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah zai ma sako wannan duniya zuwa ga bayan Allah ya kare ya kare sako zuwa daga Allah da zuwa ga wani ba wani an kare duk da gama da kama kariya kurin dan da fara ne kurin duk da gama sako daga Allah daga manzon Allah na zuwa al'ummar shi wani abu na nayiki to kai imanin kun dan dan fara ne ko makarici dan fara ne dan dan fara ne makarici kurin bayan manzon Allah misali wata rana daga cikin bukari wasu nan masakar da wani zan da sadi wata ran da umar da abubakar sun je gidan wata tsohuwa na umar ala ce na nabi ya kamata ziyara suka kamata ziyara suna zuwa sai taushe kuka suka ce mata ke bice ga abin da manzan allah iske a wajen allah ya abin da duniya ta ce ba ina kuka ba ne ba a kan manzan allah ya koma ga allah abin da ke allah bai kai nan ba ina kuka yanke wahayi yanke daga sama duka suka washe kuka gaba daya da abubakar da umar kenan wannan shine ka tabbatar mana cewa yarda da Allah wani sako nan duniya kurin bai zawwa daga hidin da fara kurin mun ga wannan kan ma ka yarda da shi to kaga wannan rashin san tauhid risala yasa wasu suke yarda kurin mace ya ga wata mangama mace mata zo balle mata sun yawa wata ta zo wani ya zo ga sako ga kaza ku sha ko ku rubuta ko ku aikata kaza kuma daga Allah ko annabi ya aiko ta kawo muku kaza wani aiki kaza to duk wannan kurin kan ma kai ka sha wahala yan danhora suke wani aikin yan danhora ne kurin yan cuwa-cuwa da addini yan ci da addini kurin kasa ba ka wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ya saura in dai na kusanta Allah ne ya ga mana haka ne nisanta Allah ya ga mana ba abin da ya saura ce ya kawo komi ya asar sakon Allah da nasin Qur'ani sunna dan haka ne yan waka sha wahala to wannan dole mutum an wa misali dauki wannan Banu Hanifa wasu kabila ce ta Musailama me yasa Abubakar da su Umar Usman Ali jamhurin sahabbai ko ijma sahabbai aka taru gaba daya aka halittar da yakin banu hanifa banu hanifa ba ba na maza ba ba wata kabila ce ta musailama wannan mutane mai lahin su kurin sun yarda Allah ya ma musailama sako ba su sun ce sun yarda Muhammadu Rasulullahi sun yarda amma yarda da suka yi ga wani shi ma Allah mai aiki kan ka sahabbai suka yake su su kashe wasu aka kama dukiye su haka mutum ya hankali dole mu mutum ya san tauhidin tauhidin rububiyya na uluhiyya na risala da su masu sifat kai wannan su ne tafidin kashin tafidi kenan wanda dai shahara tafidin rububiyya na magana halitta na magana uluhiyya na bauta na su masu sifat suna da siffofin Allah Allah alam kun dole wanda dole kuma a je makaranta kurun a je makaranta da karatu kurun shine mun tsira kurun
to wala wannan yake tambaye cewa wai zama tsakanin sujada guda biyu ya ake yin shi
zama tsakanin sujada guda biyu iri biyu ya tabbata idan ka yi sujada ta harku ka taso ka zamana za ka yi zaman iftirash imma iftirash zama kan kawar hagu ka kawa ta dama ka zamana kan kawar hagu shi ne ake iftirash in dai za ka da akwai bai iyawa da akwai misali mutum ya wani kuma mara laye kawa bai iyawa in dai mutum zai yi haka kamata yi ya zama iftirash ko iftirash zaman kan hagun ko kuwa alika'a zaman tsugun ne ke cewa zaman kan diddigi idan ka yi sujada ta farko idan ka taso kana iya zama kan diddigi ka tsaye da ƙwahuwanka ka zama kan diddigi duk da nan wasu a wata mazhaba suna ga cewa makaruhi ne amma a gaskiyar magana rashin samun abin a sunna ne misali cikin sai musulun wani yama anas bin malik tambaya me mazan alika'a ta wannan alika'a sunna babin kasim ce ya ce a ina lana da shafafin bilar jimi muna ga wauta ce mutum ya zama ika'a ya ce a a sunan baban ku ce babin kasim sallallahu alaihi wasallam sunan annabin ku ce babin kasim kenan kaga na wannan ruwa cikin sai musulun kenan abdullahi bin abbas ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama iftirash yana zama alika'a kenan ana zama a an an ayin sujada ta farko komowa da ake ana iya zaman iftirash zaman kakawata gum ana iya zaman alika'a zaman tsugunni illa anan mu gano akwai kuskure da wasu ke ba a zaman alika'a kan diddigi a tahiya wannan shine babu zaman alika'a a tahiya ta ɗaya ko ta biyu ba a zama kan diddigi wannan babu shi inda ake yin shi tsakanin sujadu guda biyu shi yasa abu dawud sun san sun san abi dawud sai babu na musamman ma babu alika'a baina sajadatai na musamman kai baban ana tsugunni zaman diddige a tsakanin sujada guda biyu ya kawo can ruwaya ta annabi yana zama irin wannan zaman kaga anan kina karantar da mu a inda ake wannan zama na alika tsakanin sujadu guda biyu ne ba a tahiya ba sai da Allahumma iyayewa a tahiya ka mutum misali irin wannan sahu ya matsi ai kwan kaga wannan kan larura ce a misali kai ne liman ko wurinka a wadace bai halitta kai zaman tsugunni zaman kan diddigi a tahiya ta ɗaya ko ta biyu wannan shine yanda ake mana inda wannan zaman yake zaman tsakanin su da guda ita mai ko zama tsakanin su da guda biyu ana zama iri biyu ana zaman kan kawa tagum na kai masu suna aliftarash ana zama kuma kan diddigi da suna alika kunna ya tabbata a sunna wannan akwai akwai shubha suna karuwa ta annabi hana zaman kare wannan alwallah bin abbas ya bayani wannan ruwa da annabi ce ana zama kala kalam wannan malakiya suke kawo tsugunnin kare tsugunnin kare ba zaman da dige bane ba a zama ne ka zamana kan mazamnaka ka tsaye da kawahuwan ka kwabrinka a sama ta kawon ka kasa shine shine aka ce an hana a cikin sallah wallahi alam bismillah
to malamin ne yake tambaya wace wanda kake bi bashi zaka iya tambaya shi kudi ya baka
kana bin mutum bashi ka an ka tambaye kuɗi baka sai ka lissafi kuma misali yanzu kana bi na jika ɗari sai ka ce in baka jika biyar kuma ka ce a kan abin take kuɗi ruwa ne kenan wannan jika biyar ya yi lissafi ka rage bashin ka ya kana bin shi bashi ka amince jika biyar sauran jika goma tara biyar kana bin shi bashi ka amince jika goma sauran goma tara haka ya dace.
to sai wannan yake tambaye cewa wai matashi ce ta aihu kwana 23 ya jini ya tsaya wai zai iya zuwa wajenta to duk da bata yi kwana da ba yan wani muna magana dai hanyoyin kiran guda biyu ne ko mu tashi wata lamba daban ga lambar za a kira lamba guda biyu da aka bada ta yar tallata mu mai 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 an 62 sai ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 tambaya wannan wanda ya yi an tana kawo ƙwarya matsala tsakanin ma'aurata wasu na tsammanin kurin mace in ta aihu sai bayan kwana 40 har ma sai an yi waina an ƙare miji zai kusance ta wannan ba haka ba ne ba a shar'ance a shar'ance abin da yake hana wannan mu'amala jini ba magana kwana arba'in kurin lokacin da jini ya tsaya mace an ba ta yanci na sallah da dukkan wata mu'amala da ta ga ya dace ta yi idan da matsala daga wajenta ko rashin lahiya ko rashin iya lamarin wannan kuma daban bata iya amma dai shari'a bata hana ba kusantar mace mataƙa jini ya tsaya ɗan uwa me ya kawo magana abinda a samu kalma ta arba'in a lamarin jini na mata aihuwa ko ruwa ta umu salama radiyallahu anha umu munai take ba da labarin cewa mata suna zama manzo Allah yana raye matan sahabbai suka yin jirayi jini kwana arba'in duk da nan a musahaba ta mazaba ta ta malikiya tana cikin masu ganin an ce kwana sattin amma nasan hadisi karar tabbatacce na mai koma nan bulugu wani daga ruwa ta ummu salama ta ce matan sahabbai annabi iya da rai mata suna jiran jini kwana arba'in nan me ya ka arba'in inda jini bai tsaya batan aihuwa shine ake bin shi ake bin shi ha a dangana da kwana arba'in idan kwana arba'in ya yi jini bai tsaya ba a nan sai a yi wanka na nifasi na ƙare jinin aihuwa kuma a yi sallah duk wata mu'amala da aka hana yanzu an baki dama ki mataka ki ne kwana arba'in kinan nan aka kawo kwana arba'in inda jini bai tsaya ba amma ta aihu jini ya tsaya ko kwana nawa ne ko ɗaya da ko nawa ne to za ta sallah da akwai wata mata masu suke aihuwa suke aihuwa suna aihuwa kayan masu bar likita sun ƙara jini akwai mata irin wannan suna aihuwa daga likita ma kayan su gida sun ƙara jini kaga a nan dole ta sallah kuma magana miji daban wannan abu ne daban amma dai shari'a abin da ta hana koren jini ne mataka ba jini to shari'a ta ɗauki kanginta kangin da shari'a ta sawa mace mai jinin aihuwa daga jini ya tsaya ko kwana nawa ne ba magana jiran kwana arba'in inda ake jiran kwana arba'in inda jini bai tsaya ba ina fata an gane Allah wala.
To mana wannan yake tambayar cewa wai iya san a mai bayani wai kan karatun mata inda suke sallah a bayani.
Shi maganar karatun mata ‘yan uwa, wasu malamai na kawo ulma'ata dunar rajul filjihar maganar mace ba ta kai ba ga namiji wajen bayyanawa. Na wasu suna ni sai ta kiran ba ta ɗagawa irin na namiji ba san ba ba ta ɗaga ba to ƙarƙashin wannan da yanwa ta kaice dai a sunna ba inda sunna ta yi bayani annabi ya maganar cewa ai mata za su yi karatu a ɓoye maza su yi a bayyane ba sunna ba manzala yana bayanin ba gaskiyar magana kuma ya saba ma ma aikin sahabbai mata haka ummul mu'minin ko mu ce da sauran mata tabi'ai eh misali Aisha radiyallahu anha tana sallah ta wallaha ina ga ɗaya cikin ɗayan uwanta ya shiga ya tunda da kowa ya ji tana maganar inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allah alaina wa waqana azab samu tun daga kowa ɗakin rikijin tana wadi kayan shi ɗakin ma wannan iya karantar da kai da cewa karatunsu su bayyanawa suke illa abinda kurin aka ce inda za ta bayyana da yawa ne kurin wasu malamai ka ce ka ta daga da yawa irin da namiji amma gaskiyar magana mata inda magana da ya sallah bai ware ba ce ya sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah annabi bai ware mata ba kuma sabai sun ce duk abin da annabi yake sallah haka muke yi inda ya bayyana mu bayyana inda ya asirce mu asirce haka suke karatunsu kenan mata ma in za ki sallah baiwar Allah ki yi karatu ki ji karatun da kike ki ji da nuksanki gaskiyar magana kenan kin mutu daga cikin sabani na masu cikin makiyin sunna kuma tabbas wallah wallah
to malam ne ke tambaye cewa wai a fannin kasuwa ne wai idan ina bambancin da idan za a sai da ma mutum kaya wanda ya san yadda aka saye shi da wanda bai sani ba wanda ya san yadda aka saye shi za a sai da mai ƙasa da wanda bai sani ba ko kudi hannu ko bashi
wani magana biyu ce akwai misali kaya na wani ya san misali ya san sirrin ya na samun farashin kaya na misali mai arami to dan adam wani zai maka ba zai bakin cikin baka riba ta kware tunda ya san misali ana sai da jika goma goma ka samu takwas takwas daga ya san farashin ka misali ana sai da sha ɗaya ko sha biyu ko kuma da goma goma ku saiwa kan sai ka samu takwas takwas ka wani zai makin cikin baka riba kamar da to shi aka ce kenan farashi ya san asalin kudin kaga a wannan dan ya kisa ya daman ta kasuwa ba ta farashi zamnan ne ya ce shi sai bai saya goma goma ya tara misali haka nan ya san da kaso shi bai sai karin gari ba sannan wannan dan ka sai mai ba ta gane idan ka sai da mushi abin da aka hana ga kaya nana in dan bashi ya zo in bashi jika goma sha biyu mai kuɗi hannu ya zo jika goma duk da wasu malamai suna ga ana iya yi amma gaskiyar magana abin akwai shi ba kuma akwai takura masu karamin kari kamar albani rahimahullah iya cikin masu ganin wannan ba hujja bace ba na ya kawo nasan hadisi na manzon sallallahu alaihi cewa man ba'a bai'atani fi fi bai'a falahu aw kasuma aw riba duk wanda ya ciniki biyu cikin ciniki guda albani ya fasara wannan da magana ta wani tabi cikin masu ruwaya hadisi na cewa shine kudi hannu kaza bashi kaza to yace ɗayan biyu ko ka ɗauki kuɗin kaɗan ko ka kenan misali ji kuɗi hannun jika goma ba shi sha biyu ce ko ka ɗauki goma ka yi daidai ko ka ɗauki sha biyu ka ci kuɗi da ruwa a takaice dai magana mahi kashi mutum kuma da taimako ka yi don allah ka ba mutum mai bashi ka ba shi kurin ina kake ba kowa ko ka bari shi ne mai lahiya gare ka amma wannan abun akwai shi ba gaskiya magana kan shi kuma ga yan waka san da cewa bashi iya da lada a wajen allah za ba ka ladan sadaka lada gare shi bashi taimako kai allah taimake mu
to sai wannan shi ma dai kan kasuwan ne ya ce wai mutum ne ma sabtu na abu ya ce ka su mai shi shika goma da ka je ka same shi kasa da haka nan kin to wai in ka zo za ka ba shi a jika goma ko kuma yadda ka so shi bai kai ba haka an ka ce sabtu daban kasuwa daban sabtu ana sai da jika goma goma na baka kuɗi na jika goma goma hatsi yake da kai je ka samu tara tara ko tara da rabi lazim ka kamun kuɗi sauran kuɗi na jika guda lazim inda ya kai sha ɗaya ka cika mini ka tara ka ayin ƙari yanda idan sha ɗaya ne ba ka cika ba haka idan ya rike ka bi domin kuɗi na kuma misali cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi ya yake wani sahabi ya je so mai dabba talayya ya ba shi dinare guda da ya je so ya je so dabba biyu ya zo a hanya sai ya gamu da wani mai siye ya sai da ragon guda dabba guda a riyar dinari guda ya ka annabi dinarin shi da riba da aka samu da ragon shi kai annabi mai annabi mai addu'a da sa albarkacin kasuwarka a takaice idan sako ne yanda yake haka zaka kawo in ƙari ne a ƙara in rage ne rage shi ne da ƙari rage dinnan mai abu ne kai sako ne kurin kan bi halitta ka ce wannan ka ce kamar shi ka ci kura ba hajjan kamar daga cikin zalimci
to sai wannan yake cewa iya so a mai bayanin kan kabile da ba'adi wa a ina ne suke kama ka a hannun kabile yake magana kwanan kabile ba'adi sun wuce magana tambaya a takaice dai za a maka bayani me kabile me ba'adi kabile kalma ce ta larabci kenan kahin kenan aban kahin sallama yana ce kabile salam kahin sallama me ba'adi a fure kenan bayan sallama menene yawa kana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana gyaran sallah an aka samu wasu rikici wasu kurakurai a sallah saboda gyaran sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana sujadu guda biyu na gyaran sallah sujudu sawi sujadu guda biyu aka shara'anta mana wajen gyaran sallah wannan zan baka misali irin abin da ya tabbata a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su misali inda mutum sallah bata ida bai sallama misali sallah mai raka hudu kayi biyu ko ku kai sallama to nan sai ka tashi kai tsaye ka dasa ka ci ko abin da ya ma saura kuma in ka kare kai tahiyya ka kare komai kawai annabi sallallahu alaihi kai addu'a in ka ce assalamu alaikum kurin sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu bayan sallama su ake ma suna ba'adar salam inda ka salamce sallah ba ta yi ba ko kuma misali ka ƙara mai raka hudu ka ƙara kamance ƙara raka a guda zama to raka a biyar to a nan ma za ka an kai sallah ko ka ƙara kai sallama sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu bayan sallama su ake kira da suna ba'adar salam bayan sallama ka sujuda guda bayan sallama shine gyaran sallarka haka yayi annabi sallallahu ya ce duk wanda ya tashi a zama na harko na sallah misali a zuhar ko al'asar ko isha ko magarba ma zama bi dai sai ka mance zaman harko sai ka meke tsecak idan ka meke tsecak ka bar zama kenan zan harko ko kai liman ne mamu ne ko an ma tasbihi in kai liman ne baka dawowa in dai ka meke annabi ce kaka kaka dawo sai ka ci gaba da sallar ka ka bar zama na harko in ka kare sallah ka ta ya kawo annabi sallar ka komi kayan ka ya sallama ya ka faɗi ka yi sujada guda biyu kahin sallama shine qabala salam sujadu guda biyu ake yi kahin sallama kahin sallama shine gyaran wannan sallah wadda ka bar zama na farko wannan yakan yi ka zabura baka meke ba kana ka bai irin meke ya ba ya ka tana to ana idan ka koma ka zamana ba kabal ba ba'di dan wani shine ta kace kenan a gane wannan su ne wurare kuma sauran karatu ne ya ji a ta yi sauran dan akwai misali yanzu misali mutum misali baraka guda ya baraka ko fatiya nan kabli kabli ko ba bisa gyara ta bisa gyara ta dole ka kawo ta kenan ba komai ba ake mamari ko kabli wannan ya ba shi kuma mutum ne ya je makaranta ya kara sanin abin da ke insha Allah
to malam mai magana ya sabtan nan ne cewa wai kaman daga nan ne ka tafi Kano ya ce ma ya kira kai ce ma ka so me abu kaza an bai huce shi ka goma ba da ka je su can yan kaso he suka ma rage ka so shi ko takwas ko tara shine an ka zo mi ta ne ko a da magaran ka je gun goma ne ka je wanda sanka ya rage ma jika takwas rage ne maka ba ragewa me kudi ga kanka wani kai sai kai adalci ka mai kanshi wannan shine ba ko da dai ne tunda rage ne aka yi na kayan ne aka ragewa ba baka bai kayan ne ya rage maka wannan kenan wancan mutumin yanda ya ci alhurin maka ta kame kame ka da kano nan ma ya ci alhurin maka ta rage da ya samu gaskiyar magana kaka ce hanwa kaka ce
to sai wannan yake tambaye ce wai ana iya yin raka'atul fajr da asuba wai da taimama guda
wanda sallah ta kama babu ruwa na arwalla zai taimama yanda idan ya arwalla zai raka'atul fajr ya sallar asuba haka da taimama zai buga taimama ya rika tarfajar kuma ya tashi sallar asuba ba wani mamanci an san ya ce an sanya kasa ta cika mata ruwanka ko da shekara goma za yi kenan yadda ka yi sallah da arwalla haka za ka yi ta taimama ta kama ka a matsalar komai kan haka
to sai wanda yake cewa wai idan ka tsinci kuɗi sama kamar da jika wai haka riga ka kashe su kuma daga baya aka dinga bayanin cewa ko kuɗi ba halaka ba ne ba wannan ba ne cewa ya kamata a yi da su
a kuɗi ba halaka ba ne ba
eh wa kuɗi ne wai misali ka tsinci kuɗi sama da shika a takaice tsuntuwa ce tsuntuwa iri biyu ce a shar'ance wajen ajiye su akwai tsuntuwar abu mai kima mai daraja na za a iya dawowa ko lokaci na za a neme shi akwai abubuwan da yake bai ta kaza karya ba da wuya adatan a a zo ana neman shi to shi na kace idan tsuntuwa mai kabri ce wanda mai ita zai iya komowa nema ko da an jima ita wannan in ka samu baka taba ta sai ka hodi a sami shaida kaza kaza ka samu a wuri ga lokaci kaza a yi cigiya tsawon shekara guda bayan shekara guda idan wanda mai abun bai hoto ba kai da kai tsuntuwar an baka damar cin wannan tsuntuwa kuma shi ma ko ka ci in ya wato daga baya ka biya shi kame shi amma ba halitta ma ci he bayan shekara guda amma tsuntuwa rubuta karata karya ba wannan kana da dama ka yi aiki da ita lokacin da ka samu in Allah sa mutum shiga biya misali sa ka hujja kan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinci dabino a cikin gari sai ya ɗauke shi ya ce in ba dan ba ina tsoron wannan dabino ne na sadaka da na ci nan menene ya hana shi cin wannan dabino shi adam salama an haramta mai cin sadaka bai cin sadaka bai sadaka da magana bara bai cin ka sadaka to anan kenan dalilin haka yasa bai ci kenan inda ba sadaka ba tsintuwa ce ta zai ci shi na shi ta kenan ana buga misali ne na hujjar kenan abin da yake bai ta kara karya ba dan ka samu kana iya ci daga baya in ya mutu ka bada yanzu kenan haka zaka in ka ci ne kudin mutane shiga guda in Allah sai mai shi ya mutu ya kawo shiga ka bashi kan shi shi da kudin abin yi Allah wala
to mallam wannan yake tambaya cewa wai yarinya ce sadakinta wai zai iya ɗaukanta a moto ya kai ta lakwal ko kuma ya kai ta wurin danginta haka
ɗan uwa yanda ake sadaki a nan da dai muga ana yi ba arme ba mai sunan arme inda a wajen sadaki ana kawo rukunan arme rukunan arme irin ga wali ga siga ga sadaki me siga ta arme da sunan arme muna neman arman wanci kowa na namu ya turo mu arman wanci irin wannan kalma aka yi ta sai aka ce an arma mishi ko an bashi wannan arme ya ce na amsa mishi ko shi ne ce na amsa ga shaidu mun shaida an ba wani arman wanci a nan ne aka samu cewa kenan arme ya kare amma irin namu a nan za a tada duniya al'adu da shi aka ce beko a musulunci mai beko shi aka ce hidaba a larabci akwai hidaba ba lahi bane ba mai hidaba gabatar da muna son wani iya son wanci da arbe a gaya ma uwaye a mai alkawalin za a bashi gata nan ko je ganta su tattauna shi ne hidaba shi aka ce beko a da to yanzu wani beko ne ya bai rikide ya zama muguwa al'ada har ya zama yauni yanda arme yake da yauni ga matasa yanzu an waye ga abin kaɗan kaɗan ya zo ita ma sadaƙin ya zama yauni za a zo a taro mutum ya kai ɗari mai mutane ɗan ruwa ma a taro ɗan unguwa da dangi kaga duniya jina amma ba abin da za a yi na matsayin arme a shar'ance kurin an tara duniya an watsi a banza ba abin da aka yi ba ma gaya muku ma me aka yi hatta sara'i ma gaya muku kaza aka yi kurin shun gum gum gum gum Allah kai har tsama arme kurin shikenan kaga wannan ba arme bane ba ba al'ada ce ta lalace ta ko aka kira ta waje ma ba tamu ba a takaice an sadaki da ake ne yanzu kurin an zo neman iri iri na mutum in ba ba san irin ma na mutum ba ce ba san waye ma mutum gima iri na mutum ba ce ba Khadija ba ce ba Aisha ba ce ba kaza kurin iri na mutum ba haɗu ma kowane ne ba kuma ya ce Allah kai wa ɗan arme kaga kun tsala to kaga wannan ba arme ne ba a cikin rukunin arme kurin guda aka samu sadaki ne aka gabatar aka yi deposit sadaki deposit ne kai deposit ne kai sadaki ka ji sadaki ka ne ka bada ka hin Allah kai mu a rike a hannu kuda shi ne amma ba kakka ma ki wannan mata bakka dama taba ta ko gaisuwa a shar'ance ko saba saba ko saba saba kai ta babu a shar'ance sai kai hakuri lokacin da aka tsama arme ka jika hanka in gana gauga ko akwai da ruwa ka ta kwakin ka ce to aje a siga ta arme shikenan ta zama matakka kenan wallawa alam
to malam mai wani dan kasuwa ne da shi ma zai bugo ya ce wai mutum ne su ka kama misali jika goma goma da ya zo sai ce ma wai ka saya wurin saye sai ka saya ƙasa da kuɗin da ya sayo kamar tara tara ko tara da rabi da wai iya halitta a'a kaso an yi cewa jika biyar ba ka sayar ba shi mai saye iya sayan nan za ka so kaya ma misali ka goma goma ya faɗi kowane jika biyar ko jika ce da shidda sai dai illa a ce mutum mutum in ya sani bai dace ba dan kasuwa ko mai kasuwa ka sanar sai goma goma ka karya ne me wani bai dace ba to amma ai ka zaman kan sheki kayan kasuwa zaman kan sheki akwai kayan da za su goma goma in za ka yi shirin shirin ma kuma dole ka saya haka yana maka magiya sai da maka kenan kaya zaman kan shi yake amma da gangan na san haka bane kun da din karya ka gwada bakin ciki kaga bai dace na amma a takaice dai in na so goma goma iya su hari ka saya man biyar biyar ko shida shida na sai da maka ka je kanka in sai da maka shi kenan ba ruwanka kasuwa ce ta faɗi eh kuma shi iya bukatar kuɗi yake so ya kuɗi sai kuɗin muhimmin hadda gaggawa misali ba ni kuma dalilin a rahiyar da yin saya da misali bayan da misali zaban da sayan kayan da kayan shiga goma goma ban da sai amma sai na gashi takwas takwas bakwai bakwai na ga yara ko ban da zai ce yin saya kenan kai ba laifi bane da kace saboda ka san kuɗi ni kuma ga dama dalilin rage zan saya anan ba a ce an yi haramun gaskiya Allah wala
to malam wannan yace wai cikin sallah sujada ce ya mance guda har ya meƙe sai ya tuna ya ce ya zai wai idan kana cikin sallah wannan raka da kake cikinta ka yi sujada ɗaya ba ka yi ba ta biyu sai ka meƙe ko da ka fara karatu ka yi komi in dai ba ka yi ruku'i ba he ka dawo ƙasa he ka cika wannan sujada ta biyu he ka tashi ka ci ko sauran sallah ka in ka ƙare sai ka yi ba da salam idan kuma wannan sallah wannan sujada sai daga kullo wata raka'a misali na bar sujada ɗaya a wannan sallah sai ba na karatu na komi na ruku'i na taso na tana ashe sujada raka'a ta mai bi mata na bar sujada guda to yanzu wannan sujada ta ƙarshe sai in bar ta ita kuma sai bar wannan raka'a misali yanzu ina cikin raka'a ta biyu misali ta azuwa sai na tana a raka'a ta uku na bar misali ka arka ta biyu ta azhar he na tuna arka ta farko na bar sujada guda ba na kullo ta biyan azhar yanzu waccan ta farko hayar ce ta yin barta hayar duki wannan da nake cikin na kullo ita ce ta farko wacce na da ta na barta hayar duki wannan da na kullo ita ce ta farko yanzu kai sai in ka fatiha da sura in zamna in tayya to in ka fatiha a raka'a biyu ta karshe in na kare a nan ma dai zan yi ba'ad salam dalilin na yi ƙarin wani aiki a cikin sallah wallahu alam
to malam wanda yake tambaya wai roƙo wai iri nawa ne ya halitta kuma a wani hali ne roƙo a musulunci a halin darura ne misali kana kasuwa ka kare kana misali aiki kayan sana ya lalace kana da kayan gona ka samu sun ƙone sun lalace kun a takaice kun roƙo a musulunci a halin darura ne in ka samu abin da ka da bukata ka he ka kame ba ka kuma ka samu matsala kenan kare mutunci da cin abin da bai dace ba
to malam wannan yake tambaye cewa wai matar shi ce ta samu labari iya da yarinya to ta dame shi kullum tana cewa ya sake ta ya zai yi to wannan wannan ba bane mu sha malam ba wannan tsakaninka da matarka ne da yadda za ka lallabe ta aka sanar ɗabi'a ce ta mace ba son kishiya wannan bayan gama ka ba ɗabi'a ce ba lahi ba ta yi da ta ce ba kasan da ta kishiya amma wannan ya sa ka hasa he ka lallabe ta ke za ka yi jiran gidanka ga me ya dace ka yi amma ai shi saki ba a biya mace kusan sakanin inda a misa ba ta saki annan mata mata ba wannan dan ta sakanin bisa ka sake ta sai ka yi taka tsantsan ka diba mai kamata a yi kuma ka bata haƙuri ka lalabe ta damu za ka bata kishiya kaga bata so ba wannan shi kenan shida ba a biya mata yan ba a biya da gaugawa mista Allah ya sa saki a hannun maza inda hannun maza ka kullum da arabu kenan ta ce masa kai ne kai namiji ne kaka ce kai ma ka biya na sake ki ka kai ma'anan ka taka doka ka shiga ka bar hanya na haka bin abin ake a hankali sai an kai matakin da an buga an buga an ga magana gyara ta kiya cin mutum misali ya yawa ba magana gyara da hanya bi an bi ta kwanci to yanzu kenan tun zama bai yiwu haka nan ta ku a nemi rabuwa ma kuma sakanin na suke ki kamar kamar wasan yara Allah ya shirya da mu yan wannan ga lokaci ya zo karshe
wannan wai tambaya ke mata suna kasaru
da namiji kasar da mata kasaru dai ne mace da namiji kowa kasar sallah yake yi balaguro Allah kai mu Allah kai mu gobe sai insha Allah kare goma ko wace bayan goma insha Allah gobe da sai mun 20 insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh